الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس ashirin da uku ga watan jumadar hula haka ne ko? Shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina. Ashirin da uku ne kuwa? Kamar ba daidai yake ba. Nawa ne? Duk ba ku san wata ba ko kwanan wata yau? bana bana boko ba sha takwas ko sha tara sha takwas ne ko sha takwas ga wata sha takwas ga watan jimarin ula shekara ta dubu daya lissafin sarkin musulmi sha takwas shekara ta dubu daya dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan shi wanda ba sabanin kenan kowa ya rike ko akwai sabani ashirin da uku ga watan Disamba ko shekara ta dubu ɗaya dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Idan ba manta ba mun tsaya darasi na casa'in da takwas a wannan littafi mai albarka al'adabul mufrad inda za mu tashi darasi na casa'in da tara babu taslimi alal nisa babin da yake magana akan yin sallama ga mata shi ma sai an bashi matsayi a musulunci ya halatta ko bai halatta ba za mu tashi hadisi na dubu ɗaya da arba'in da bakwai babi na ɗari hudu da saba'in da tara حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحليم ابن بهرام ɗari hudu da saba'in da tara ba haka nake yi عن جهر قال سمعت أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يتي ناجى أسماء بنت يزيد كان ابن السكن ita ce wadda ta zo ta yi wa annabi alaihi salatu wasalam tambaya akan yanayin yadda ake wankan janaba da kuma wankan al'ada ita wannan asma'u binti yazid ibn sakan to ita ce take cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid annabi alaihi salatu wassalam ya wuce cikin masallaci wa wa asa wa asabatan min an-nisa'i qu'ud shine daidai kuma innal ladina ja'u bil ifki asbatun minkum wa asbatun min an-nisa'i qu'ud wata tawaga cikin mata suna zaune. Kala biyadi ilayhinna bisalam, ai fa'ala biyadi ilayhinna bisalam. A wata ruwayar fa'alwa biyadi bi taslim sai lankwaje ya mika hannunsa zuwa gare su alamar sallama. Ya daga musu hannu, kamar yadda ake cewa sai ya daga musu hannu. Alayhi salatu wassalam. Fakali yake iya kunna kufranin mun'ani na hade ku ko mun'aini na hade ku da wato kafircewa wato butulcewa irin ta waɗanda Allah ya yi wa ni'ima za ga wani yana cikin in daɗi yawa sai ce Allah ka ce ni mutum yana cikin ni'ima amma baya godewa Allah wasu suna can ba sa cin abinci ko sau ɗaya a rana amma shi yana ci kuma amma kullum korafi yake to sai annabi yake gaya wa mata na hane ku da mutuncewa irin da waɗanda Allah ya wani ba sannan sai yace in ya kunna wa kufranin muni'ini ina lutan ina hana ku mutunci irin na waɗanda Allah ya wani ba qalat ihdahunna sai dai daga cikin su tace na'udhu billahi ya nabi Allah muna neman tsari a gurin Allah ya annabin Allah min kufrani ni'amillah dangane da mutunce wa ni'imomin Allah Kala bala sai ce haka ne, inna ihda kunna ta dula a yi matuha. To ga amsa, ya ce ana samun ɗaya daga cikinku, wato zawarcinta ko gaurantakarta tana tsawaita. Ta gama firamare, ta yi sakondiri, ta zo ta gama jami'a amma ba miji. Kaga ta dula a yi matuha kenan. Gaurantakarta ta tsawaita, ko kuma a'a ta yi auren ta fito. shekarar ta goma kuma bata ƙara yin wani ba ko sama da haka tun matasbibul gagaba yanzu Allah ya taimake ta ta yi aure da ranta ya ɓaci shi ne tasbibu al-gagaba tana yin fushi bata kulu zai ta ce wallahi ma ra'aytu minhu sa'atan khairan qattu kawai sai ta gaya mijinta haka ta manta da cewa zai ta shekara talatin da wani abu ya zo ya aure ta kuma tana son ta yi auren ba ta yi ba amma sai ta gaya mar wannan kalmar cewa wallahi bai taɓa yi mun alkhairi ba ko sau ɗaya ba karamin aikin ya mace ba ne wannan su ake kariki dama an karike wannan to in aka yi sai ka ji sauki a ranka dama za a yi duk wanda baya rike irin wannan amfanin karatu kenan shine in mace ta yi mar abu sai ya ji dan me yasa shi za a yi wa kaza amma an dai zai ka ji sadaka rasulul karim a zuciyarka ko ba gaya mata ba to annabi yayi gaskiya sai in kana zaune da wata lafiya domin ka san dama za ta in ba ta mace wata ma amsa suna ɗaya macen ba to dole sai ta yi ma wannan dole fadalika kufranu ne amin ne amillah kaga wannan mutum ce wani imar Allah ko ba haka ba domin ta samu abin da take so kuma yanzu ta manta alkhairin wa dalika kufranul mun'imin annabi yace kuma wannan shine mutum cewa irin ta almura'imina waɗanda Allah ya wa ni'ima bayan bukari abu dawud da tirmidhi da ibn majah a da darimi duk sun fitar da wannan hadisi hadisi na gaba قال حدثنا مخلد قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن عن بن ابي بنية عن محمد بن مهاجر عن ابي عن اسماء بنت يزيد الانصاريه اذا توجهت مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وانا في جوار اشراف لي tace annabi alaihi salatu wassalam ya zo wucewa wannan asma din fa ita ce wadda bari tuna muku hadisin bukhari wadda wato annabi alaihi salatu wassalam mata suka tattaru hadisi abu sa'id da kudi suka tattaru suka je gurinsa suka ce duk maza sun tsere alkhairan da yake tare da shi saboda haka su ma a ba su ranakun da za su rika zuwa karatu sai annabi ya ce in yi tare aina yau ma kaza wa kaza to sai ba su ranaku ita ce ne wannan tambayar ita aka sa a gaba a kuma mutum ke bi ibn sakar to me ya faru mara bin nabi sallallahu alaihi wasallam ana bin jiwari a tirajin ne yace annabi alaihi salatu wasallam ya wuce ta gurin mu ina cikin ɗan mata waɗanda suke sakonni na da Allah yake wa kawaiba a taraba a taraban jini ɗan mata aljanna duk mata aljanna kansu daya wannan sabobin da Allah ya ba su alqur'ani an gane ko to kawaiba a taraban sune waɗanda suke tare kun juna misali an ce na ba wai zaba zancen wata ta wata kyau. To ai a idan ka haka zaka gani, shi ma idan ka haka zai gani. Kowa sai Allah ya dace ta masa abin da yake so. To sai ya ce fa sallama alaina take sai mana sallama wa kale yace iya kunna kufranul mun'ini. Na hane ku da butuncewar waɗanda Allah ya wa ni'ima. yana gaya wa mata wa kuntum min ajra'ahunna ko man ajra'ahunna ala mas'alati tace na kasance ni na fi kowa karfin hali wajen tambayar annabi ka za ko wanda zaka ba ka jin nauyin tambaya to ta fi kowa karfin hali shine tana da jara'a wajen tambaya fa kulti ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah wa ma kufranul mun'imin menene mutuncewar almuni'inin waɗanda Allah ya wa ni'ima kana zai ce la Allah ya kunna ta tura ai matuwa baina abawaiha za a samu ana samun cewa ɗaya daga cikin ku gaurantakar ta yi tsawo ta daɗe ba miji ta gama firamare ta yi sakandare ta yi jami'a wata ma ta fara aiki kuma ba miji shi ne ta dula a yi matuwa a gaban iyayenta ba abin da yake damun iyaye irin da ɗaya su ta girma ta aurar da ita tana gama rayuwar kare a wannan matakan da ake bayarwa ta yi rayuwar buri ta gama ta zo ta yi rayuwar bera ta gama ta shiga rayuwar jaki ta gama tana zuwa rayuwar kare ba abin da ya fi damun uwa irin da ga ta kai ta ɗakin mijin an fahimta da kyau ku to saboda haka kullum addu'a da Allah ya kawo wannan irin miji na kwarai ko ta faɗa mata ko bata faɗa ba abin da yake ranta kenan saboda haka sai kawai ta daɗe a gaban iyayenta ta gama wannan ta hau igiya ta sako NYSC kenan ba miji to shi ne sun mai yarzuku Allahu zaujan daga baya Allah ya azurta ta da miji warzuka minhu waladan har da haihuwa bayan ma bayan mijin ma gashi hadda hadda haihuwa fatadbu al-ghadaba fatakfur wata rana da an baga mata rai sai ta butulce kawai duk da manta wannan abu akan da zai da kan shekara biyar ba ka yin sabuwar riga sai sallah sallah misali saboda haka ne zai da gini a kowace kafin ya shiga harkar neman aure za ga duk shekara zai yi biyar bakwai amma yana shiga wannan yanayi ko to zai ga tsinki ba a rage ko kuma zai yi ma sai dai kowa su kokulin ya ce ne arha wanda da bai yi ke sa ba duk a kanta amma za ta manta wannan ba ta wuni sai su ce ba ra aiki ninka kairan tsatsu wani alheri ka taɓa yi ba ka taɓa yi mun alheri ba duk laifin da ya haɗa a banza da wannan ginin da ya rika kullum yana zuwa gine lebura ga burki na jima lebura ne a haka aka yi shekara hudu ana fama ko biyar to wannan hikimar zuwa makaranta ana gaya ma wannan ku wallahi za ka zauna da wata lafiya in ba haka ba ku ka ɗauka cewa idan ka auro ta mai karatu mai hankali gidan manyan mutane ko ba za ta yi ma kwaba ba to ka ka fara kuskuren ka na farko ke wannan shine kuskuren farko to saboda haka wannan shine shi ma bayan Imam Bukhari, Tirmidhi da Abu Dawud da Ibn Majah da Darimi duk sun fitar da hadisi babi na gaba 482 babun in aka ce min kuri taslimin khassa in ya zama haka zai zama yana daga wato kyafatar keɓance wani da sallama cikin mutane yanzu kawai zo wucewa ce mala har salamu alaikum duk sauran mutanen banda su ke an kyamaci wannan ba a san sa a musulunci shine taslimul khassa shine imam nawawi yake cewa an karanta idan mutum ya haɗu da jama'a ya kebance wasu ya musu sallama banda wasu an gane ko domin yake cewa li annal qasda bi mashru'iyyati salami tahsilin ulfa manufar ya da sallama shi ne don a haɗa kan zukatan mutane kowa ya zanto baya jin haushin kowa shi ne hikima to kaga mutum bai wannan ba ai ya sauka daga abin da ake so a yi baya kai ya sauka to shi ne yake cewa kana ta sana abu nu'aym an bashir bin salman أن يسار أبي الحكم يسار أبو الحكم أبو داود يجي سنن السيار أبو حمزة sai shi bakir yana cewa sayyar abul hakam shi wannan kuskure ne imam ahmad ma yace sayyar abu hamza shi ne daidai to sai yace an tsari qala kunna inda abdullahi julusan wata rana mun kasance muna zaune gaba Abdullahi waja a azanuhu sai wato mai jelarsa mai kiran sallah ya zo shi ne azanuhu a wata ruwayar ko kuma wata ruwayar cewa faja a hadimuhu sai ne masa aiki ya zo na yace bayan ya zo kai sai ce ka ji mace sala dan kaga ba mai kiran sallah aka ce nan kuma fadimin sa lokacin sallah yayi fa kama wa kumna ma'ahu ya miƙe muka miƙe tare da fa da kallal masjid muka shiga masallaci fara anna ta ruku'an fi muqaddamil masjid sai ga mutane sun yi ruku'i a gaban masallaci fa kabbara wa raka'a yayi kabbara shi ma yayi ruku'i wa majaina wa fa'alna mithla ma fa'ala muka tafi mu ma muka irin abin da yayi fa marra rajulun musri sai ga wani mutum cikin gaggawa ya zo wucewa fa kana yace alaikum assalamu ya aba abdurrahman kun ji alaikum assalam ya aba abdurrahman amince Allah ya tabbata a gare ku a wata ruwaya assalamu alaikum ya aba abdurrahman ake yake a wata ruwaya to me faru bayan nan sai ce faqala sadaqa Allah wa ballaga rasula lallai Allah madaukakin sarki ya yi gaskiya sannan manzansa ya isar walan ma sallaina raja'a bayan mun yi dadda sallah sai wannan mutumin ya dawo wanda ya mutu sallama wa walaja ala ali ya shiga gurin iyalansa wa jalasna fi makanina nan tabirhu muka zauna a gurin da muke muna jiran ya fito hatta ya khuruja nan tabiru muna jiran sa hatta ya khuruja har ya fito fa qala ba'duna li ba'd sai sashin ne yake tambayar sashi ayyukum yasaluhu in ya fito wa zai tambaye waye zai ma tambaya in ya fito qala tariq sai tariq din nan ya fada wanda tariq din nan shine ibn jahab al-amasi mutumin kofa ne al-mukadrami ne an gane mukadrami ai ko waye mukadrami na digaru sahaba ka tunja mun ba na mala hari digaru sahaba ibn Umar fa kenan Dai ba wanda aka haifa zamanin Annabi alaihi salatu wasallam alaihi a ba in ka kawo wannan za ku za dan samu matsala ne ka haɗu da malaman hadisi masu tafiki digaru sahaba haka wani ina da wani littafi da wani malami yayi kawai ka san su waye a ciki da ya rika kawowa sai Abdullahi dan Umar ne ba sai Abdullahi dan Zubairu yanzu wannan za a ce wata ga annabi ba saboda haka a tsaya a can gurin zai na cewa wanda wato suka gabu suka yi zamani da annabi alaihi salatu wasalam amma ba su ganci ba domin abdullahi dan zubairu ya ga annabi alaihi salatu wasalam kuma yana cikin sigaru sahaba haka ne dan da annabi ya wa duniya shekara ibnu abbas da ibnu umar nawa shekarar na na aisha kanta nawa shekarar ta sha takwas dan da ya bar duniya amma dai wannan ban taba ji wani ya gaya wa cewa mukhaddaran muna sigaru sahaba ba amma zan duba sigaru sahaba mukhaddaran muna sigaru sahaba ban taba ji waje yau amma zan duba ko ko ana faɗar haka amma dai wancan zai fi rashin iskali a fito da wancan karara wanda ake so ya fahimta sai sai ya faɗi wancan ma'anar ai amma kuma yawa kaga amma kaga ba su gamu da shi ba kamar wani sahabi da na gaya muku ga wani sai yake kamar abul aliya al-rayayi wani sahabi da yi ta tawowa zamanin annabi yake amma yana zuwa aka ce kwana annabi uku ko hudu da barin duniya ina yi magana da muke bai gamu da shi ba kaga bai cika bai samu martabar sahabbantaka ba kamar wai zulkarni kaga annabi alayhi salatu wasalam yace ya ma tura su sai na Umar cewa kaga wai sai shi ta ji ma yake ce masa iwaye da yana cikin tabi'ai ma wasu ke cewa amma wasu sun ce shi ne kibaru kibaru tabi'ai manyan tabi'ai shi ne ko da in aka tashi wato sako manyan tabi'ai za a sako su ne za domin sun samu martabar kasancewa tabi'i shi ne wanda ya zauna da sahabi ya zo zamanin annabi amma kuma bai ko kuma a ce ya ma gamu da shi yanzu wanda ya gamu da annabi alaihi salatu wasalam sai imani da shi waje ba annabi ya bar duniya ya sunansa ba sahabi bane a sahabi bane sai bayan annabi ya bar duniya shi ya ganki ba ya gamu da shi sun yi zamani ɗaya amma bai yi imani ba sai da annabi ya bar duniya amma za ka kira shi sahabi domin bai cika sharaɗan ba mallaki annabi wa amana bihi wa mata ala zalik ya yana sauke sharadi da yake ya fita daga sahabbai a inda yake to shine yace um ba mu gama ba ko yace kaga Allah ya yi gaskiya kuma a manzansa ya isar falamma sallaina raja'a kamar mun biya nan yayin da muka yi sallah sai dawo fa walada ala ali ya shiga gurin iyalansa wajen rasula bi makani na nan tazirhu hatta ya kharuj muka zauna a gurin mu muna jiran sa har ya fito fa qala ba'duna li ba'd ayyukum yasaluhu qala tsari sai ta zaki ne yace wa zaki wane ne a cikin ku zai tambaye a cikin mu zai tambaye shi wannan shine da muka ce in tsari ke ce shine muka ce mutumin kuba ne mu khadara ne shi ya janyo ba magana mun biya annan kun gani cewa ce وله رؤيا وسقه ابن معين مات سنة يا متى شكرا تمانين دا da nawa da biyu wasu suka ce tamanin da tamanin da hudu shi ne shekarar da ya rasu to me ya faru sai ce ana as'alu fa sa'alahu ya tambayi fa qala an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala kaga a ruwaye mukilul asa da yake fata alahu waye ya tambaya shi wanda yake zai je ya kare a mukilul asa imam dawi ya kawo cewa sallama alayka rajul faraddata alayhi sadaka Allah wa ballaga rasulahu qala farawa an nabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya koro wannan hadisin to قال ذلك انا اساله فساله فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi kira da mutum Allah tabbata a gare shi yace bai da dai ta taslimul khassa lalle kafin alkiyama ta kai za ku ga ana yin sallama ana kibanta mutane da sallama wa kutu tijara da watsuwar kasuwan ko ina yanzu za ka ga kawai mutum da gidansa a titi har kawai zai rushe dakunan suke fito da jaguna ko ina ta zama kasuwa a cewa aka yi sabo bane amma alamar ta ji alkiyama dan komai yanzu zaka ji ana magana ba kuɗi kawo biyu ke ron ka gani abin da ake gidan nuka ba hawa ɗaya ba ma biyu uku ai yawa ka je ka ga inda ake zuwa ko ina yanzu ya zama kasuwa ko ina hatta tu ainul mar'ata zawjaha ala tijara wane mutum wallahi zamani ya tabbata annabi yace har za ka ga a wannan lokacin mata na taimaka a maza wajen kasuwanci ba ma taimakon ba su ba zama su ma yanzu mace za ta iya haƙura da maslahar ƴaƴanta ta tau maslaharta tata shi za a wuce muke faɗa mata yanzu na ni bibi da maslahar su akan ta ƴaƴan dan mata nawa ka sani da za ta mace nawa ka sani da za ta iya haƙura da aurenta akan kawai aiki ko business nawa ka sani ta su addu'a na tosa ƴaƴan tafiyar a gida amma in wani business ya zo mai gidan ya hana za ta iya kura da auren wallahi a kan kasuwanci ko ke kiripto ko BI network ko waye duk wayannan rubdawar da ake duk ta rubda ita ma ta yi ta bar ƴaƴan ta yi wannan abu kaga da bambanci da bambanci to kaga fito wato mata su bazama mata su bazama su ma yanzu ƴan kasuwa ne وقد هو الأرحام جهنج زمنتا إما أسكير زمنتي وفجوه العلمي يأتوا إلي غا إلمي نصبه أما بابا أيكي دي ba ka gani yanzu ai ai tun daga yaran shago tun daga ga mata a gidan mai ai ai komai ya riga komai a fili yake mata a gidan mai kai ka san abubuwa sun canja sadakar rasulul karim wanda na fara ganin su ne sadakar rasulul karim annabi yayi gaskiya ko ina da sai dai kare kabila yanzu ya yana hausawa ko ina saboda abubuwa sun canja to kaga ilimi ya wasu shi ma kuma amma bai da tasiri ba a aiki ne yanzu misali na gaya wasu mata jiya muna tattaunawa kan matsalar tarbiyya da a shekarun baya iyayenmu da kakanni ba wai tabi'ai ko tabi'in tabi'in ba sahabbai ba ba tabi'ai ba a iyayenmu da kakanninmu a shekarun baya za ga idan mutum dan duniya ne ko to na layi dan duniya za ga misali har yan kanta an san su haka ne daban suke ba ma ta zuwa masallaci za ga sai mutum ya tuba sai a ce da dan takarda ne a gurin su suke yi ko kuna fahimta ta kuwa kowa idan shegantaka mutum zai kawai a layin shegantaka ne idan ina ce ba suke kowa ya san su kuma a gani ka tambayi ya mutu wanda ya waje shekara sittin baya ka tambaye shi zai gaya ma wannan labarin har ɗan hamsin ɗin ba za ka gaya ma labarin yadda ɗabi'a su iyayen mu take a baya to saboda haka amma mu yanzu a inda illa take in mutumin kirki ne za ka mutumin kirki ana haka sai amma mu yanzu illa sai muka yi modana yanzu za ka mutum a masallaci wajen karantuka lamba ɗaya amma gurin shegantaka kuma lamba ɗaya ne Islam ya fi illa. Domin idan ka zo ba za ka mafi duda ko aure za ba za a sha wahala ba, domin an san su. Shi ko yanzu zai zo impersonation zai Za a kan shi, ko za su ne kuma ɗan duniya ne rakamun awal. In an je gurin ke tsaro yana gurin. Sannan an zo gurin to wannan ai wahala zai baya. Shi za a ke samun matsaloli. Ka fahimta da kyau ko? Yau. yawa ai sai ka gani babu ai kaga wato kai ka karfafa ma magana ta ke ya karfafa to haka to kaga irin wannan bincike a kansa ai da wahalar shi yanzu akwai wanda wajen na ji malam Abubakar Abdulsalam ya faɗa baban gwale yana cewa ya kai gyaran motarsa kofar ruwa sai wani ya zo wucewa ya gaishe shi mataki ne yana da shaguna ya ce shi gaishe shi shi mai gyaran mota ya ce bala wannan wannan ka san waye ko yake yace in ka ko guri kaza a guri kaza da ake tafi yace wallahi na sani yace kuma duk karatunka baya wuce eh duk wani karatun ka da kake yake baya wuce yake amma kuma shagon da ake kata guri kaza wallahi na sani zai je karbi kudin yayi kaza to ka irin wannan ai da matsala to su na ba haka bane in ya riga yana wannan abin wanda ya tube ya daina to ya da masallaci ke amma mu yanzu ba haka bane isa ko bincike ka tashi wala za ka sha don kowa da abin da ya san shi da shi zai faɗi shi ne kawai Allah ya biya to kaga wa fujuhu da ilmi wa zuhuru shahadati bil zur da bayyana ce da ƙarya karara jiya na gaya wasu muna karatu wani wai lauya ne amma ki a lauyoyin ma wani lauya ya taɓa gaya min ni cewa sun sani a cikin zuwa da suke kare makaryata wanda zai je yanzu a harkar filaye ko gidaje yiwu da annaki ya je ci kudin mutane to akwai irin lauyoyin da suke zuwa kawai jura su kare ke da zur wala ta kullin khaini da kasima kiwa ta shafe kiwa kwata kwata wannan ta fito ne da yake gaya mun cewa akwai lokacin da wani ya zo aka kawo ƙara gurinsu yace da aka zo da karar sai shi wannan nauyin da ya zo ya tsaya wannan da ya harinci ya zina da wato harka ta business yace wallahi a makamu Ibrahim anan suka kulle business amma da suka daji abokin cinikiyayya sai da ya karya ka'ida ya cuce wannan lauyan fa ya sani kuma ya zo wai zai kare alkawarin a makamun Ibrahim shi yanzu wannan da suke da ke sai ya kira ya ce yanzu bawan Allah ba wai a Najeriya ba a maka a maka ba a mukamin Ibrahim a kulle yarjejeniya ka sani kuma ka zo kara mutum yace wallahi ka ji tsoron Allah ko nawa za a baka abin da za ta kai yace da ya yi man wannan yace ya withdraw ta sun ya gani yace kwanan nan abin da ya zara sai ya ta zo sai da ya kuma zuwa zai kara wani irin wannan yan damfara yace kwanaki ba kamar da gaba yadda muke da shi to akwai irin ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله to inda nauyin ya zama haramun kenan amma kai idan ka kare ne gaskiya wannan halal ne iya ayar ma cewa wala ta kullil ghaibi na kafima mafhumul mukhalafa idan ba kai ne bane ba fa shikenan ka kare wala fi zalil alladhina yahtanuna anfusahum to wanda ba sa ayi ta kawunan su ba kare su shine ba mafhumul mukhalafa to wannan shine illa yanzu ba da kowa za ka yarka business ba Allah kana ji kana gani mutum zai zo na faɗa daga iyayen mu duk wanda yake kana su cewa iyayen mu amanan su da tamu ba wai da sabai ba ma da tamu mu yanzu ba iri ɗaya bace sun bi mu amana yan yanzu yan zamani ba su da amana ko kaɗan ba mu da ita. Kowace irin mu'amala yanzu ka yi da gaske da wa za ka yi. Duk magabatan mu ba haka suke ba. Na ba su labarin jiya karatun mu na wannan labarin Hassan da Ali a kisar Haruna Rashid akan amana. Saboda haka iyayenmu wato daban suke za a kai wa mahaifinka da ka sani. ko kakanka a kai mar ajiya yadda take haka za a zo a karba wallahi yadda take daga 2000 daidai a wannan lokacin ya ji alal ya ji haram ake amma 2000 na wucewa yanzu ya ji haram haram da je ake bi a guje ita ma ta kanta take duk wanda ya shigo wannan wannan wannan era din daga 20 2001 zuwa yanzu a rabbin da ake a guje tana gudu ita ba ta kanta dai amma bayan nan ya ke halal ya ke haram ne halal da haram ake takura amma yanzu haram din ake bi ita ma ta kanta dai ba wai jira ake ta gobe gudda ake Allah ya kare to kaga sai ya gaya mana wannan to wajuhuru shahadati bi zur wa kitmanu shahadati al-haqq da koyin ce da gaskiya kurkuru mutum ya san gaskiya ya koyi wannan hadisin malamai da dama sun fitar da banda Imam Bukhari Imam Hakim Tahawi Ahmad duk sun fitar da shi Imam Bayhaqi a Shu'abul Iman Tabarani duk sun fitar da shi kuma hadisi ne mai kyau daga wancan ma daga Ibn Mas'ud dan kaga a ruwan Ibn Mas'ud cewa yi innahu sayati ala nasi zaman yakunu salamu fihi lil ma'rifa zamani zai zo wa mutane nan gaba idan kaga idan mutum ya tashi in sallama sai wanda ya sani kawai zai wa haka ibnu mas'ud ya kawo tasa ruwaya a wajen ruwaya kuma cewa ya ibnu mas'ud inna min ashra'i sa'a an yaburra bil masjid wa la yusalla bi yana daga alamomin alkiyama kaga an wuce masallaci ba a sallar ba kuma yanzu ba akwai za ga guri an wuce kawai wasu mailiki na gargajiya idan ba ta nan ba isa in sallah ba wannan kuskure ne kuma an fahimta da kyau ko ko kuma wa yi sallima rajulu illa an yi arifa wa Allah yi sallima ala rijali illa an yi arifa sannan yake mutane su ne mutane sallama sai sun san wanda za su yi wa wannan jiwa alama ta ce an kiyama Allah ya kiyaye حديث نقبا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun wani mutum ya tambayi annabi alaihi salatu wasallam wanna wato ta'ada ce wani hali ne na musulunci ya domin akwai ruwaya da ta zo ayyul khisalil islam mun biya da kuma a can baya za ku iya tunawa wata irin ɗabi'a ce a ɗabi'un musulunci ta bi kala da yake shi ɗaya mu sahaba mun faɗi wannan cewa annabi yana duba zarfin zaman da makani a lokacin abin da idan ya ga ana cikin talauci kamar yanzu ana cikin talauci ba abinci zai je ciyar da abinci lokacin da ka ji ya ce zai ruwa da ne a lokacin ana ta saba wa iyaye kuma ana so ka duba yanayi kawai to abin da aka yi a yanayin shi ya bi domin za ka yi ta haɗa hadisan wani lokacin ka ji ya ce sallah akan lokacin ta ko wani lokaci yake bin iyaye to duk a lokacin wannan matsala ake ciki shine hikima ita ce take ba ma take tafi ba abin iyaye a lokacin kai ma yanzu a matsayin ka na dadi idan abu ya zo aka tafi irin wannan ko tambaya wasu suka zo suka yi ma cewa me ya kamata mu yanzu a duba yanayin me ake da matsala kai ka za a yanzu ya ba alheri in fatawar da zaka bayar kenan وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف sannan ka rika yin sallama ga wanda ka sani da wanda ba baka sani ba bayan bukari da sa'i ya fitar to babu kaifa nazalat ayatul hijab babu da yake magana akan yaya ayar hijabi ta sauka قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل بن ابي شهاب قال اخبرني انس انه كان ابن عشر سنين makadami rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-madina yace an zamani yace yana dan shekara goma lokacin da ya gabaci madina yaje madina yace fa kunna ummahati yuwati wannan yuwati wannan ala khidmati yuwati wannan ala khidmati haka haka yake wato ya rubuta ana ku akwai ruwaya da ta zo yuwazimnani an gane akwai wannan ruwa da ita ba daga buwa zama yake ne rubuta a nan na farkon ne ko yawwa to saboda ai abin da ake nufi ya amilna ni ala mulazimati khidmati sun dauke ni ko can gurin suna kwadaitar da idan gani da yiwa annabi alaihi salatu wassalamu hidima yana dan shekara goma sai ce fa kadimtu ajara sinin ni ne sai wa annaba hidima a tsawon shekara goma wato fiye wa ana ibnu ashirin ta ji ko annabi ya bar duniya shekara ana ashirin ba ta mora da suka ce wa yi ba ma wa kuntu alaman nasi bi sha'ani da hijab na fi kowa sanin ya yanayin hijabi ayin hijabi ta sauka shine fa kuntu alama wannan amma alaman nasi bi sha'ani da hijab fa kana awwalu ma nazala mabdala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace farkon abin da ya sauka mabdala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi zainab binti jahsh shine lokacin da annabi ya tare da zainab dan jahsh asbaha biha arusa ya wayi gari go ya zamto a tare da ita ya zama ango tare da ita bada alqawma fa asabu min al-ali thumma kharaju sai annabi ya gayyato mutane dan ai walima suka ci wannan abincin suka fita inji anan wa baki rahabin inda nabi sallallahu alaihi wasallam sai nan saura mutane kadan mutum uku ko biyar ko abin da ya kama da haka ba dalil mukta su kuma suka tsawai ta zama fata ba sai annabi ya miƙe fakaraja ya fita abin nufi anan anan suka ce ai yuridu an yaqumu min ghairi muwajahatin bil amri bil khuruj miƙe wanda annabi ya yi annabi yana so duk da kaga ya miƙe to su ma su tashi in ka je ba ku ta gidan mutum kaga alamun ko yana ta duba agogo a yana so nuna ma yake sauri yake ko ba haka ba to wallan da zaka ga ya miƙe ya kamata ka tashi kai ba to sai annabi ya miƙe shi ba ya so ya su fita saboda tsananin kunyar annabi alaihi salatu wassalam domin kai da haka yake gidan amarya ya kamata da kaci abinci ka ce ba dai ta riya bace an gama ci ce ka ce ana ji mana ko an dira to sai yace wa karaka bakaraja faqamu bakaraja annabi ya miƙe ya fita wa kharajat likay yakhruju yab wa kharajtu likay yakhruju haka yake ko yace na fita ni ma dan su fita fa maka annabi ya tafi fa maka yace ma awu ni ma na bi shi a baya inda hatta da atabata atabata hujrat aisha sai da yaje dokin kofar ɗakin na na aisha shine ataba atabatul ba dokin kofar ke sun mazanna annabi kharaju sai annabi ya yi tsammani ai yanzu sun fito tun da sun ga ya fita ta taba ganin wannan a wata ran a garin Majigawa wani ango wata shekara wallahi har sai da ya fito waje ya rika zage zage sun ki fitowa yana ta zage zage wannan ai hauka ne da rashin hankali kaza kaza kaza yadda mata suke zama a koro su ma mazan sai suka zauna wallahi suka zauna suka ki fita to saboda haka annabi ya yi tsammanin sun fito kwana da a yi dawo wani da su ana ce na biyu shi a baya a ta da kala ala zainab ya zo ya shiga gurin nana zainab bai dawo mutum yana shiga sai ga mutane skill a zaune a wannan hadisin da kun san shi hadisin ta maulawa ne wanda suka karyata fara ja'a wara ja'a su yace annabi ya kuma fitowa ni ma na fito a ta balaga ata mata hujjar ta Aisha ya kuma koma dakin Aisha wasu kaga nan mata za su gane dan kai amarya kai ba abokin gaba bane za a zo guri dan wata za ce ba na son ganin ka ka tsara zuwa ba na son ganin ka ba ta ji dai baka je kai wata biyar ma haka wani ya ce an gaya mari ya je kuma ya yi ƙwarai kuwa saboda haka waraja waraja su a taba daga aka mata hujrati aisha a sai da yaje to dokin koban na na dakin na na aisha wa zanna annahu muqarraju faraja waraja su ma'u yayin zamanin sun fita ya dawo na biyo shi jalan bai za mu kada karaju to a karo na uku ne bai ga sun fita fa daraba annabi sallallahu alaihi wasallam baini wa bainahu sitira anan gurin da wutar ta morawa kai kai kai ai kuwa ai kuwa Allah ya jika malam Mas'udu Hotoro da sauran malamai da suke ai kun ga yadda suka warware matsala Profesa Ahmad Murtala ya yi wani dogon rubutu a kai wanda na karanta yake a irin rubututtukansa da yake ai kun ga amsa da yawa duk da a yau ba a kotu ba shi ya je ba da shaida na ce an kaɗe yau Profesa Ahmad Murtala shi ne shaida daga jami'a Abi Lahi Nabi ko ya dau hadisin nan hadisin auren Safiya kansa Profesa ya yi bayani gaba ɗaya ra'ayoyin maliki ya rika zuba bayani malam bayan ya yanzu sati biyu mai zuwa za a zo ko shi wanda ake tuhuma yana da tambaya profesa zai dawo wane mutum malam amar masala Allah ya kara masa lafiya zai gane shayi ruwa ne wallahi gaba ɗaya hujjojin da ya rika faɗa yau da hujjojin malikiya yake yace kuma bai taɓa jin malami ɗaya da ya fassara auren Safiya da Aisha da da Makka da Tadewa balle da a ce al-raqamul awwal yace babu ko daya yau profesa ne gida a kotu ba ne mutum kai ya amma na ga wani ya dan yi wani rikodin kaɗan amma ɗan kaɗan ne wata magana da kawai ɗan kaɗan ce an gane ya ma wanda suka shiga suna ɗauko rahotanni kuma yi amma wani kamar na ji doka ce na ga wani a a can grup din su ma na gani sunan yan yan tamori ya sako wata magana ɗan kankanwa haka na saurara na shi to saboda haka dadin da na ji gaba ɗaya bayanan ya juye ya juye bayanan su tsaf kuma ya faɗi guraren da ya karatu kai professor gaba ɗaya inda ya karatu ya ce ya taɓa jin malami ɗaya da ya fassara a haka ba inda yake ya yi karatu ya faɗi isnadin karatun zama na bukari har zuwa kan shek usman dan bodiyo idan ya yi karatu a gurin malam wani a a sokoto ya faɗi malamansa duk na zauri da ne ke taɓa jin malami ɗaya da ya fassara a haka ba ya ce kuma ga yadda malaman malikiya kai kawai tuntuni malam ka hutar da kanka hutar da mutane fassarar nan babu ita kai kai shi kenan kawai in kuskure ne a kalli wani janibi a san me za a kalla amma ka yi wa manyan malamai ƙarya a ce wai malaman musulunci ka bar kawo abu ka nuna gurin mana ka dangana abu da annabi alaihi salatu wasallam kuma ka ce su bukari su suke su ibnu hajar sannan magana ibnu hajar ma ya kuma kore ce da ibnu hajar bai taɓa wannan magana na to wannan shine ai dadin da ji kawai farfesa ne yau a kotu shi wani ba da shaida daga jami'a Allah ya kara masa lafiya to saboda haka kaga nan a nan za ku fahimci wani abu ba rabar nabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wa bai da hujjira wannan da yake nuna ne za ku hango a nan wanda yana nuna cewa an da ya biyo annabi ba don da da yake wanda ba kun fahimta da kyau dan da da dabdab da yake wasu in an zo sai ya dakatar da shi ba haka ne amma yake tsakani na da shi kafin in zo annabi ya saki labule amma wayannan ba su fassar dudiyar sai suka fassara da mummunan fassara dan Allah daga cewa an saki labule sai kai na shi cikin tabulke ne shi kenan kawai ko ma ibun ke yanzu ka biyo ya saki labule sai kawai ka je kai wata fassara ka ce kaza إذا ساء فعل المرء ساء ذنونه وصدق ما يعتاده من توهمه idan kana da baka zuciya zai mutum zai zuciya yake ce halafe ne ko ba ka wani ko wata da ka zuciya yake ce ka san tarin da hijabi munafika ka za ka yi wani kuma ya ja wannan daga makaranta take kowa zuciya ce idan baka ce zai ba da bakin sako in fara ce zai ba da farin sako shine kawai in negative interpretation da positive interpretation zuciyar ka kiya me yasa akan me yasa idan ma ana yin bakaken fassarori ba za ka yi annabi farar fassara ba me yasa yace wa anzala al-hijab sai ayar hijabi kuma ta sauka shike to kaga wannan hadisi ne game da na gaya muku na san malamai sun gama bayanai dogaye a kansa yaya za a yi mu'amalance babin da za mu shiga yana da alaka da muna da minti nawa uku to za mu iya biya ai babu al'aurati sala babu da yake magana akan al'aurori guda uku al'aura guda uku حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال سالم بن كيسان عن سالم بن كيسان عن ابن جهاد عن سالمة بن أبي مالك القرظي أنه ركب إلى عبد الله بن سويد أخي بني هارثة ابن الهارث يا هو أبو هوا يا تبعزو أبو عبد الله بن سويد أخوان بنو هارثة ابن الهارث يسأله عن الأوراق الثلاث yana mai tambaya akan wani al'aura guda uku da Allah ya faɗa za mu ji ayar a babun gaba يا أيها الذين آمنوا ليستعذنكم الذين ملكت أيمانكم في النور وكان يعمل به إلا أيدي لسو فكان بيتي ما تري لكي نجي فقلت بيتي أريد أن أعمل به إلا أن أكون أيدي لسوني فكان بيتي يباوع وقعت ثيابي من الظهيرة lokaci na farko da Allah ya ce a hana yara ƙanana wanda ba su balaga ba ba shiga ɗaki iyayensu a wannan lokacin sai sun nemi izini yake na farko shine lokacin da suke baccin rana lokacin kailula ɗanka ka koya mar wannan na tambayi mata kuma barin tambayo Allah ya ce alladina lam yablughul uluma kafin sati mai zuwa dan shekara nawa ne za a ba umarni cewa iyalin gida a wayannan lokuta uku in ya zo gida gurinka lallai sai ya nemi izini gurin uwa ko uba a wayannan lokuta uku barin gaba hadisi sai ku ga dan shekara nawa lam yadkhul alayya ahadun yace a wannan lokacin lokacin baccin rana ba wanda yake shigan mu min ahli daga iyalai na balagal ulum wanda wanda ya fara mafarki illa bi izini sai da izini la illa an ad'uhu fadhalika idluhu yace idan na kira shi to da ba na baki izini shi wanda ka kira kace wani ai kai kace yazo ko wannan daban wala idza tala al-fajr haka nan idan al-fajr ya kullu da kafin alfajir din da lokacin da ya bullo a tashi salli sala wata harakan nas mutane suka fara motsawa ko sai a tashi salli sala a sai an yi sallah na biyu kenan kaga na biyu kenan lokacin kailula da lokacin asuba kafin asuba da bayan asuba nan wala idza sallaitu al-isha'a haka nan idan aka sallar isha wa za ta tiyari hatta anama lokacin da mutum ya sa ribin darasinsa har bacci a wannan lokutan guda uku dan ka karami za mu karanta ayar sati ne zuwa ko da yake agon sati ne zuwa kamar bana nan ba da uzuri ba za mu dan yi wani balaguro insha Allah sai satin sama to um wannan shine wannan shekaru a wannan shekaru za a fara ba yaro umarni ya tsaya ya nemi izini ɗanka a gida ko yarinya shekara nawa a wannan mazan yaron da ya san me al'aura kawai shekara nawa na tambayi mata sun bani a ta amsa dan shekara nawa ne a yanzu za a fara baki wannan dokar shekara goma wala Muhammad ya ce goma shekara hudu bakwai Ibn Jamil kamis ya balaga ba ke ko bai yana gaske balaga goma magana malam Ahmad goma zuwa sama din da kamis eh maza da mata ake alaikum salam goma ai average yake ce na sani da ba ai akwai wanda daban ne annabiru la yuqal ikara goma ikara goma malam umar dan kan shekarar sa nawa ya kusa gida to watakila a bayanan da muke baka a hararu amma mata da muka tattauna da su kun san shekara nawa suka ci uku hudu kuma haka ne dan yara dan shekara uku hudu yanzu ya san sarai ana so ka gano ya ka duba da sai ka shekara bakwai za a yi ma kaciya kai ta yawo a layi ba ruwanka da kowa haka ne amma yaran yanzu sun san me yasa rai sai na tambaye su nake musu yaran da zaki bai ki fito daga wanka da daure ki ziki dafa mai a gaban sa shekara nan suka ce oh suka ce kan ai wallahi malam shekara wata ba ni da rabi ta yaran yanzu za ka sha mamaki abubuwan da suka sani saboda social media ta wayar musu da kai ba irin na rashin wayewa na da ya sa mun zauna lafiya amma mu yanzu wayewar ta janyo mana wasiba ka fahimta da kyau saboda haka yaran yanzu sun sun tsirai sun sani yara kanana far wani private school suna lekowa ta daga a gefen jami'a ne shekara biyar shida wani suna yi wani yana ta wata yake so wallahi ta fi kyau ka ce goma kai kuma wanda zai zo rika bayanin wanda ta fi kyau haba mana an al'amarin ba irin na da ba ne yanzu da ba Allah yana bayanin wacin ta mu wallahi wacin na wato ɗayan yana wai shi ne an shi yake kanta to yaron da zai iya wannan mutum ya ce mun jira jin mutane sai al'amari ya lalace ke gaba ɗaya saboda haka kakanin zan za a yara kanana ko yanzu yan murimurin yara wai sun san tsawaya su shiga su buɗe beta ake gaya min wannan cewa akwai alfabet wanda ta uku za ka danna shi zai bada pornography wallahi kananan yara alfabet ne kawai guda ɗaya za ka danna shi ta uku shi kenan kawai zai bada wannan abu sun sani ba irin na da bane ba irin na da bane to Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu gama lafiya eh Allah ya kiyaye mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah maka kuskure sarki ya ce mana magana sai dauko zai zo ayar ba nan gaba kan ya biya ta zai kawo ayar a babi na gaba ina roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya mu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsobin zama ɗaukaka matsaloli da ake fama da su na talauci da kuncin rayuwa Allah ka yaye wa al'ummar musulmi kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين